الله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki yace la ikraha fi din babu tilastawa a cikin shiga addini addinin musulunci ai alal dukhuli fi ba a tirsasa mutum akan shiga cikin addinin musulunci sai dai a kira shi a gamsar da shi da bayani in ya gamsu ya yarda sai shiga addini addinin musulunci shiga ingantacciya in ba haka ba in ya yarda da ya zauna cikin addininsa amma zai zauna lafiya tare da al'umman musulmi ya zama an yi abdul zimma kula yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninsa da musulmai to ba za a yake shi ba tsarin musulunci shine wato a kira mutane zuwa ga addinin musulunci in sun musulunta to wannan shine abin da ake bukata duk abin da ake nema shine wannan idan ba su musulunta ba to su gamsu cewa addinin musulunci addini ne wato mai ‘yanci na yawanzu ya ɗore kuma wanda ke son riko da shi ya samu damar riko da shi ba tare da an masa barazana ko an hana shi ba a samar da wannan ‘yancin in ko an yadda da wannan to ba za a yaƙi musulmai kenan akan musuluncinsu ba in kafiran sun yadda a ƙulla yarjejeniya shine abdul zimma su zauna su yi riko da addinin su bisa wata iyaka wadda rayuwarsu da gudanar da addinin su ba zai cuci musulmai ba sai a yarda su zauna ba za a ce dole dole sai sun musulunta ba kamar sun ƙi musulunta kuma sun ƙi yarda a zauna lami lafiya bisa wata iyaka wadda rayuwarsu da gudanar da addinin su ba da cuci musulmai ba sai ya ga su zauna faɗa a ce dole dole sai su musulunta ba amma sun ƙi musulunta kuma sun ƙi yarda a zauna da ni lafiya sun zama alharigon abokan faɗa wato sun ɗauki mataki na cewa dole dole sai sun hana musulmai musuluncinsu ko san hana mai son musulunta musuluncinsa to kaga wannan dole ne a yaƙe su domin a danƙafe sharrinsu a samawa addinin da masu addinin yanci wanda wannan shine manufar jihadi ba zai yi ba mutum ya ki musulunta ya ki musulunci ya ki yarda a zauna lafiya bayan an masa tayin duk wannan sannan ya takali faɗa sannan a kyale shi ba zai yi ba hankali ma bai ce haka ba wannan shine abin da malam suke faɗa idza khada al kafiru da hukm al islam idan kafiri ko bai musulunta ba dai ya rusanawa hukuncin musulunci a wa kana min ahli zimma ya zama daga cikin mutane masu rikon alkawari tsakaninsa da musulmai to ba za a tilasta shi ba har lokacin da in Allah ya shiryar da shi zai gane ya musulunta da ra'ayin kansa da gamsuwar kansa ya rabauta kenan ko kuma an ba haka ba ya koma ga Allah ya tarar da mummunan sakamako amma dai bai cutar da musulunci da musulmai ba to wannan shine amma idan kafirai suna nufin su cutar da musulunci da musulmai sannan a zura musu ido kawai sai abin da suka ga dama su hana addinin musulunci da hukunce-hukuncensa da dokokinsa gudana wannan ba shi ake nufi ba kar ta bayyana rushd min al-ghay haqiqa shari'a ta bayyana daga bata mana ay zahara bil ayati al-bayyinat anna al-iman rushd ya bayyana da ayoyi bayyanannu hujjoji bayyanannu cewa imani shari'a ne shine daidai wal kufru ghayr ya bayyana kuma cewa kafirci bata ne faman yakfur bi taghuti ma'ana bayani dai ya ya ya fito sarari komai ya bayyana ya ragewa mai zabar shari'a ya musulunta ya musulunta wanda kuma zai zabe bata ya zabi batan amma da sharadin ya dankwafe sharrin sa a barin sauran jama'a in ya yarda ya riko da addinin sa na bata bayan shari'a ta bayyana amma dai zai bi dokoki na zama a ƙasar musulunci shi kenan ya je shi a haka amma ba zai yi ya zamanto ya samu ‘yanci na kafircinsa da cutar da musulunci ba bayan ya san cewa musuluncin gaskiya ne kuma ya hana waɗanda suke son riko da gaskiyar mata wannan ba zai yi ba dole za a tarsasa shi a yaƙe shi ko dai dole ya dawo addinin ko kuma ainihin a kashe shi ko a ribace shi abinda wato ake nufi da jihadin musulunci kenan kuma ya furbe dawud wanda ya kafirce wa dawud aya shedan wato shedan awil asnam ko kuma ana nufin gumaka amma dai shi dawudu huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu shine duk wani abu da bawa ya ketarar da shi matsayin da ya kamata ya tsaye da shi min ma'budin wannan abin bautarsa ake yi ne aw matbu'in ko binsa ake yi saboda mulki aw muta'in ko biyayya ake masa saboda jagoranci to in an wuce da shi matsayi na cewa shi ma bawa ne wanda Allah ke hukumta shi shi ma akwai halal da haram a kansa akwai wajibi a kansa akwai ainihin umarni da hani a kansa in za a yi masa biyayya ko da'a akwai iyaka ta biyayya da da'ar to in an wuce da shi wannan matsayin shi ma an bashi matsayi irin na Allah subhanahu wata'ala cewa za a yi masa biyayya sawa'un abin da yake umarni da shi daidai ne ko ba daidai ba ne kawai saboda ya isa ko ma shi ɗin zai sa a yi fatali da a watsi da tsarin Allah ko addinin Allah ya ce ga nasa a bishi to wanda ya haka shine Dawud wanda kuma ya bishi akan wannan akan ainihin watsi da musuluncin watsi da ainihin gaskiya ya yarda ya bishi akan wannan batan kuma ya halatta haka to wannan shine mai bautar Dawudu wannan ya fita daga musulunci kenan to wanda ya kafirce wa Dawudu yayi imani da wai min billahi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati lusqa to lalle yayi riko da igiya mafi karfi ya kankame igiya mafi karfi wato yayi riko da addini addinin musulunci wanda shine igiya wanda take tserar da wanda ya rike ta ta kai shi ta dan tsira to wannan ya riko da wannan igiya aibil aqdil muhkam yayi riko da ainihin kuduri wanda ke ingantacce lamfi sama laha wanda wannan igiya ba ta tsinkewa alan kida laha ba za ta yanke ba wanda duk ya rike ta ba zai yi mata nauyi ko wani sababi ya sa ta tsinke ba har ta kai mai ita ya zuwa shiga gidan aljanna ita ce la ilaha illallah da abinda la ilaha illallah ta kunsa na aƙida da addinin dai baki ɗaya wanda ya riko da ita ya kafircewa ɗahut to wannan ya yi riko da igiya wacce ba ta tsinkewa ko ko ma'anar la ilaha illallah kenan domin aka ce la ilaha kaga kore wani abu mai wani abu da ake bauta masa ko menene kore shi sannan illallah kuma tabbatar da bautar ga Allah shi kadai shi yasa ake cewa annafi wal isbat an kore dukkan wani abin bauta ko menene shi aka tabbatar da bautar Allah kadai ma'ana duk abubuwan da aka bauta musu ba bisa cancanta bane Allah kadai ne mai cancantar wannan cancantar abauta masa to anan ma haka yace faman yakfur bi taghut wanda ya kafirce wa taghutu wa yu'min billah sannan imani da Allah kaga ya kore dukkan wani abin bauta abin bi kuma bayan Allah ya tabbatar da bautar ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar da Allah ta'ala ya faɗa a Zumar wallazi nashtana taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra bashir ibad waɗanda suka nisanci taghutu ba su bauta wa taghutu ba eh tagutun da yawa wani lokaci yana zama gumaka ɗin ko aljanu ko matsafa da bokaye ko kuma sarakuna da jagorori waɗanda suke sauƙe mutane a barin hanyar Allah su ɗora mutane a kan hanyarsu su zama sun sa mutane addinul malik na ladinullah addinin sarki ba addinin Allah ba to waɗannan duka ɗawagit ne saboda haka duk da shi yasa a ƙa'idar wato ya kawo cewa dukkan wani dukkan wani wanda bayi suka ƙetarar da shi matsayinsa suka shigar da shi ko suka kai shi matsayi irin na Allah subhanahu wata'ala bauta suke masa biyayya suke masa da'a suke masa irin wacce ake wa Allah to wannan ya zama dawo to dole ne sharadi ne kafin ingancin imani kafin tabbatar tauhidi to sai an bijirewa dukkan wani dawoto sannan an tabbatar da bautar da da'a da biyayya ainihin a sake ga Allah madaukakin sarki wannan shine wallazi ne tana buɗaɗo an yi abu duha to an yi nafi kenan sannan wa anabo ila Allah an yi isbati kenan ko yawa wato kamar wannan din da wancan duka suna tabbatar da ma'anar la ilaha illallah ta annafi wal isbat to wanda ya riko da wannan hakika ya yi riko da igiya mafi karfi alwusta muwannasul awsat alwasi mai karfi al'ausat mafi ƙarfi to mu'annas ɗin suka masa ce al'usƙa al'usƙa wacce ba ta tsinkewa Allah ka riƙa da mu wannan wannan igiya wallahu samiun alim Allah mai ji ne ga abin da bayi suke faɗa alimun kuma masani ne game da abin da ake aikatawa sannan ce Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine mai taimakon waɗanda suka yi imani shike jibintar al'amarin su babu shakka haka lamarin yake lokacin da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama ɗan tsirarin mutane suka yi imani ba dan Allah ne jibinci lamarinsu ya taimake su ba to da ba su tabbata ba da addinin bai tabbata ba to amma wato sai Allah ta'ala ya tabbatar da shi kazar'in akhraja shar'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi haka ne kamar dai shuka ce ta tsiro da rauninta amma sai Allah ya karfafe ta har ta yi kauri ta yi ƙarfi ta daidaita a bisa kafarta har ta ba da abin da ake nufi ko ake bukata to Allah ta'ala ya ce yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur saboda tibintar da Allah ya musu yana fitar da su daga duhu mai yawa na kafirci fanni fanni shi kafirci batansa kuma rassansa na bata kashi-kashi da yawa sosai shi yasa ya ce zuluma duhu mai yawa ilan nur zuwa ga haske dunkulallen haske na imani wanda in ya haskaki zuciya to sai ya tasiri akan gabai da ainihin rayuwa baki daya wallazi na kafaru amma wanda suka kafirta ya auliya uhum taghut majibintansu sune taghut kaga kenan shi taghut wato ana idlaƙinsa akan alfard da kuma aljama ɗaya ko da yawa duka ana iya kiransu a ɗawud ko da ke akan yi musu jami'a ce ɗawarit ko ɗorat amma dai wato ana cewa ɗawud ɗin da ma'anar jami'i kamar yadda yake a nan ayar wanda zai na kafaru auliya a homer ɗawud wato kafirai majibintansu su ne ɗagotai yukhrijunahum minan nuri ila zulumat suna fitar da su daga haske zuwa duhu ana suna fitar da su daga haske na shari'a zuwa ga duhu ainihin na bata duhu mai yawa yace to amma zikrul ikraji imma muqabalatun imma muqabalata qawlihi yukhrijuhum min az-zulumat aw fi man amana bin nabiy qabla bi'satihi min al-yahudi summa kafara bi to kaga su mu'minai da aka ciro su daga duhun bata zuwa ga haske dama a bayyane yake dan a jahiliya suka suna bautar wani Allah aka ciro su aka dawo da su ta farki madaidaici an ciro su daga duhu zuwa ga haske to amma kafirai sai aka ce majibintan su dagutai ne suna fito da su daga haske to wani hasken aida din a cikin bata suke ko to amma tayyu saboda an faɗi wato a ɓangaren muminai yukuriduhum min az-zulumati ila an-nur sai dace su kuma a ce yukuriduhum min an-nur ila az-zulumat dan yayi daidai kamar wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna shine mummuna irin sa ai mummunan na sakamako ai ba mummuna bane shi halal ne to amma dai saboda muqabala kalmomin su yi su fuskanci juna to sai aka faɗi haka ko kuma ana nufin waɗanda suka yi imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon gaskiya ne daga Yahudawa kafin a aiko shi ai kaga sun yarda cewa manzon Allah ne kuma yana nan tafe har ma suka yi albishir da zuwansa ko su yi barazana ga ainihin mushrikai wani lokaci su ce in ya bayyana za mu bi shi mu ragargaza ku da yaƙi kaza kaza amma kuma sannan sai da ya bayyana suka kafirta da shi to kaga da suna cikin haske na wannan bishara da ainihin yarda yana zuwa amma da Allah ya kawo shi ya bayyana shi sai suka kafirci ala kulli halin dai abinda ake nufi shine abinda Allah ta'ala ke faɗa shine mu'minai kullum Allah ta'ala yana taimakon su yana fito da su daga duhu zuwa ga haske wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum amma waɗanda suka kafirta kuma tawagitai su ne majibintansu su ku ba su da haulu wa laƙuwa ba su da ƙarfi ba su da dabara ta yi ma kansu ma sai abin da Allah ya so ballata nasu ya wani kaga wanda ya jibin wani Allah ya jibince shi to bai samu mai jibinta na haƙiƙa ba saboda haka suna fitar da su daga haske na shari'a zuwa ga duhu duhu mai yawa na bata ula'ika ashabun nar wannan su ne ‘yan wuta hun fiha khalidun kuma su madawwama ne a cikinta, ai maki suna fiha abada, za dawama a cikinta har abada. Ke sa malamai suke faɗa cewa lallai ne bawa ya kula da wannan rayuwar ta duniya akwai haɗari ba ɗan kaɗan ba, ga wanda ya sakaci ya bi wanda zai raba shi da Allah daga cikin ɗawagitai, dukkanin jinsin ɗawagitai, sawa'un ta hanyar bautar gumaka kamar abin da ya faru a mushrikai ko kuma abin waɗansu mutane ɓatattu masu ɓatarwa kamar yadda ake samu bokaye da matsafa da suke raba mutane da tauhidi ko kuma tsare-tsare na masu mulki da siyasa waɗanda suke tinkarar dokokin Allah da addininsa mutum ya yarda ya bi waɗannan ya bar bin Allah subhanahu wata'ala da riko da shari'ar musulunci to duka waɗannan za su bayi zuwa ga raba mutum da Allah fitar da shi daga hasken musulunci zuwa ga duhun kafirci daga ƙarshe kuma in ya mutu akan haka sai mutum ya wayi gari cikin ma'abota wutar jahannama har abada Allah ka kiyaye mu da ka tsare aqida tsare imani mutum duk yadda za a je a zo ya zama yana nan tare da Allah yana tare da manzonsa sallallahu alaihi wasallam bayar da shari'a da yake takama da ita yake ainihin bi sai shari'ar Allah subhanahu wata'ala babu wanda zai bashi umarni ko dan menene ma ya halatta haram ko ya haramta halal ko kuma ya bijirewa abinda Allah ya wajabta ko ya wajabta abinda Allah bai wajabta ba yayi ukuba akai babu wanda zai sashi wannan sai Allah sai manzansa to wannan shine aqida sahihiya wacce take tserar da mai ita daga duhun bata ta tabbatar da shi akan haske na shari'a kuma ta sababta masa samun cikawa da imani da kuma rabauta da shiga aljanna Allah ka tabbatar da mu akan wani aƙida ta gari Amin.
na samun Allah ya ce ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah ta'ala ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih shin baka gani bane ma'ana shin sanin ka bai tike bane zuwa ga labarin mutumin nan da yayi jayayya da annabi ibrahim fi rabbih a game da ubangijinsa wani gawataccen sarki ne ɗagutu cikin manya-manyan ɗawagitai na duniya na tarihi da ake kira Namrus bin Kan'an wanda ya zamani da annabi Ibrahim alaihissalam kuma an ce sarki ne na wani birni da ya daɗe can ko ya shuɗe Babil. Wannan sarkin ya daɗe cikin mulki ainihin shekaru da yawa matuƙa, to ya ƙasaita har sai ɗagawarsa ta sa ya yi da'awar cewa shi ma ainihin Allah ne ko kuma shi ne abin bauta ko ma bayan ainihin Allah madaukin sarki yake fadawa Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya tura masa wanda zai kira shi zuwa ga tauhidi cewa to ai menene ma wato wane ne Allah din ai shine ma abin bauta saboda haka eh, yayi dagawa irin wannan yayi jayayya da Annabi Ibrahim alayhi salam shine Allah ta'ala ke cewa shin baka sani bane wato ma'ana eh, sanin ka bai kai ga labarin wanda ya yi jayayya da annabi Ibrahim ba fi rabbihi akan shanin ubangijinsa an atahu Allahul mulka saboda Allah Allah ya bashi mulki ya bashi sarauta shine yake jayayya da lamarin Allah ai hamalahu badaruhu bi ni'matillahi ala zalika Eh, wato butulcinsa kan nimar da Allah ya masa eh, yasa ya ya aikata haka wa huwa al-malikul kafir namrus shine wato wani babban sarki kafiri da ake kira namrus bin kan'an iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yace masa lamma qala lahu man rabbuka allazi tad'una ilai lokacin da shi namrus ya fadawa abin nan annabi ibrahim alaihi salam wai wane ne ubangijin naka da kake kiran zuwa gare shi Annabi Ibrahim alayhis salam sai ba shi amsa yace qala yace rabbi allazi yuhyi wa yumiitu to ubangiji na shine wanda yake rayar da halittu kuma ya matar yake raya halitta kuma ya matar da ita ayya khuluqul hayata wal mauta fil ajsad shine wanda yake halitta rayuwa da mutuwa a cikin jikuna wanda babu mai yin wannan sai shi shi yasa ya faro ta nan don babu wanda ya taba da'awar halittawa da kuma rayarwa yawa rayarwa da matarwa Eh, babu wanda ya taba da'awar wannan ah, sai shi namrud qala sai yace shi namrud ana uhi wa umayt ai ni ma ina rayarwa kuma ina matarwa bil qatli wal afwi anhu da kashe wanda zan matar da kuma yace wa wanda zan rayar da shi wada abi rajulai nan take ma ya kira waɗansu mutane biyu aka kawo su faqatala ahadahuma ya kashe ɗayan su watarka al-akhara ya bar ɗayan kuma yace da ba ga- gashi ba na kashe wannan kuma na raya wannan wanda sanannen abu ne cewa ba irin wannan kashewa da rayarwa eh, annabi Ibrahim alayhi salam yake nufi ba samarwa a samar da rayuwar bayan babu ita sannan a ɗauke ta a cire ta da kudura wannan shine abin da annabi ibrahim a.s. yake nufi kuma shine abin da babu wanda yake da iko a kansa kuma shi nimrul da ya faɗi wannan ma bai san ta ina zai fara ba ko ma ta ina zai bullo wannan ba amma wani abin da yayi ai wauta ce da sakarci fallama ra'ahu gabiyan to da annabi da annabi Ibrahim alayhis salam ya ga cewa lalle shi wawa ne gabo ne shi baya da fahimta haisu lam yafham ma'anar kalam eh wato ta yanda bai gane abinda annabi Ibrahim alayhis salam yake nufi ba da yace rabbi allazi huwa yumit bai gane ba ko kuma ya take da gangan wato li'anna ma'ana yuhyi yumitu ya khaliqul hayata wal maut dai ma'anar yana rayarwa yana matarwa bai yana halitta rayuwar kuma yana halitta mutuwar shi ake nufi amma ya kira wannan ya kashe shi ai ba shi ya kashe shi ba domin bai san inda ransa yake ba ba shi ya halitta shi ba kuma da ya bar wannan wanzuwar rayuwarsa ba shi ya saka masa rayuwar ba kuma inda Allah zai so ya mutu nan take to mutuwar ta gaske zai mutum barinsa da wannan yi ba zai sa ya dore ya rayu ba saboda kaga wannan wauta ce kawai abin da ya yi to da annabi ibrahim alayhi salam ya ga wautarsa da sakarcinsa ko kuma ɗagawa ce kawai da isgilanci ya sa ya faɗi haka. Kala Ibrahim, Musa Ibrahim a.s. ya faɗa, mun taƙilin ila hujjatin a wadda yana mai gurgusawa zuwa ga wata hujja ta cikin wannan bayyana, wacce in an faɗe ta ya san wannan ɗagutun ba abin da zai iya cewa kuma. Sai ce masa, wa inna Allah ya tibi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib. Yace to fa inna Allah lalle Allah ya tibi shamsi yana zuwa da rana minal mashriqi daga gabas yana sawa rana ta fito daga gabas ta yamma har ta je ta faɗi can yamma fati biha minal magharibi tunda kai da'awar kana yin irin abin da Allah yake yi na rayarwa da matarwa to wannan ma ba zai gagare ka ba Allah yana kawo rana daga gabas ta yamma to fati biha ka kawo ta ka dawo da ita kai kuma ranar ka dawo da ita minal magaribi daga gabas ta daga yamma ta yi gabas akasin abin da Allah yake to ba wani abu kuma da zai iya nuna wa kwatankwacin wannan don babu wani abu da zai cira kamar ranar ya ce to gashi shi ma ya nuna fabuhitar da zai kafara sai wanda ya kafirta ya kiɗimi ta hayyara wadda fisha ya ruɗe ya kiɗimi bai san abin da zai yi ba jahilcinsa da batansa suka ƙara bayyana. Wallahu la yahdil qawma zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalimai da kafirci ila mahajjatil ihtijaz zuwa ga tafarki na ainihin mai da zance wato kafiri batacce da ya bar gaskiya in ana muhawara wajen kare ainihin batutuwa na gaskiya ba zai iya faɗin abin da zai zama daidai ba saboda babu daidai din a tare da shi saboda haka Namruz bai iya baiwa Annabi Ibrahim alayhis salam wata amsa ta kirki ba wacce za ta yi nuna yana kan wani abu na gaskiya ba face wannan wautar da jafa'i da kuma ainihin daga ƙarshe gajiyawa ma a barin faɗar komai to haka har kullum wanda ya ƙi gaskiya ya faɗa da gaskiya ƙarshe ƙure shi za a yi wanda ke riƙe da gaskiya ta Allah to babu shakka shi ke da hujja mai ɗorewa amma wanda zai zo da wata safsada ko wata falsafa ko wani mandaki irin nasa to ta lallai rashin gaskiyarsa ko rashin daidai ɗinsa da dacensa za su bayyana da haka wannan misali ne Allah ta'ala ya bamu kan ƙarshen ɗagawar masu ɗagawa ita ce ainihin kunyata da taɓewa kurin tun daga duniya Allah ta'ala sai ya fallasa kuma sai ya kaskantar da matsayinsu dagawar da suka ɗauka cewa babu wanda zai kai su a cikin tunani ko hankali ko ya tsara magana to sai ta bayyana cewa ba haka ɗin ba ne Allah ta'ala ka riƙar da mu gaskiya na'am
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشفها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير bayan waccan kissa da ta bayyana tozarta da ainihin shi wannan dagutu yayi Namrud bin Kan'an har zuwa lokacin da Allah halakar da shi Allah ta'ala ya kawo wata kissa da take nuna wa bayi wato ikon Allah subhanahu wata'ala na ainihin rayar da mamata da yin abin da ya so ta kowane hali. Allah ta'ala ya ce, Aukan lazi marra ala ƙaryatin, ko kuwa ka ga wato ka san labarin mutumin nan da ya bi ta kan wata alƙarya. Alƙarya ita ce Baitul Maqdis. Wato, ko kuma ka san wato labarin wani mutum wanda ya bi ta kan wata alƙarya wadda ita ce baitul maqdisi wakila a wasu wata magana an ce hiya alqaryatu allati kharaja minha al-uluf hazar al-maut shine garin da mutanen nan dubun dubunnan mutane suka fita domin gudun mutuwa kuma inda yazo a baya wakila gairuhu ma suka ce ba wa'annan bane ala kulli halin dai wato akwai wani bawan Allah ne da ya bi ta kan wata alƙarya ko baitul maqdis ne ko wani wata alƙarya ce dai rakiban alahimari yana haye bisa jaki wa ma husallatu tinin kuma wato yana rike da ko yana tare da kwando na 'yan itace kayan marmari wa qadahu asir da kuma kofi wanda yake cike da ruwan 'ya'yan itace shine Uzair ibn Sharhaya annabi wato annabin da ake kira Uzair cikin annaban banu Isra'il to shine yana tafiya kan jakinsa da ainihin guzurinsa na ‘ya'yan ɓaure ko kuma ‘ya'yan tin ‘ya'yan itace ne dai da kuma abin shansa na ainihin ruwan da aka matse daga ‘ya'yan itace yana tafiya sai ya zo kan wannan birnin kowane alƙaryar ya ganta gaba ɗaya a rushe ba kowa duk kowa ya mutu a ciki ba mutane haka wasu malaman suka ce wakila wasu kuma suka ce a ba annabi uzair ba ne duk da cewa cewa uzair ɗin ne shine abin da ya shahara kamar da ibnu kasir ya faɗa shine abin da ya fi shahara amma suka ce a wani mutum ne da ya kafircewa ta da mamata wato wanda ke cewa ta ya za a iya tada mamata bayan sun mutu sun lalace cikin ƙasa. Wala kulli halin fasiya ko muhtamilu. Ta kowane hali dai yadda labarin ko jerin gwanan ayar ya taho zai ya ɗaukar kowanne. Ta yanda in annabi Uzair ne ya faɗi wannan wato ya biyo ta kan wani alƙarya to da ya ce ana yi hasihin lawa ba da mautiha mamaki ne na ƙudurar Ubangiji yake ba musawa yake ba, amma idan wani mutum ne kafiri da bai yarda da ta da mamatan ba to shi yana cewa ne ta yaya ma za a yaba zai yi ba yana korewa to yace an yi fasiyaqu mutamilun an yakuna wahidun minhum aw ghayruhum yadda labarin ya zo yana iya kasancewa ko dai uzair ɗin ne ko kuma wani ko kuma wani wanda yake daban ba so ba wal aula adamu ta'yin mafi dacewa da shine kada ayyana da annahu la hajata li ma'rifati ismihi domin ba buƙatar sanin sunansa sakon dai shine wani bawan Allah ya zo shigewa ta kan wata alƙarya ya tarar da mutanen sun mutu alƙaryar ta rushe فإن كان من الرجل الصالح فيما يأتي استئزاما بقدرته تعالى فما يأتي استئزاما بقدرته تعالى idan mutumin kirki ne wazair in ko kuma waninsa to da yace anna yuhyi hazihi Allah ba da mautaha to wannan wato girmama ikon Allah ne subhanahu wataala ya faɗi haka in banda ikon Allah ya wannan gari zai iya tashi to amma ikon Allah ya fi karfin haka wa in kana min rajulin kafir fa wa inkaru amma in kafiri ne to kaga inkari yake ba inda za a yi wannan garin da ya rushe haka mutanen da suka ani mutu suka lalace haka ba zai su tashi ba to ya zo wucewa ta kan wannan alƙarya dai wa khawiyatun alhali alƙaryar ta wofinta khawiya wato ta wofinta babu kowa a cikinta nan ya fassara da saƙida ta saraya amma asalin hawi wanda babu komai ciki wanda ya zama fanko alhawa wato shine wato wofintar abu garin ya wofinta babu kowa ala urusha ya saraya a bisa wato rufinsa ana ba mutanen kuma gine-ginen hasan rurrushe an daɗe kenan da faruwar abu da ya faru a garin lama harraba ha buktu nasar albabili lokacin da wani mugun sarki mai bautar gumaka Buktu Nassar al-Babili wanda ya yi gautaccen mulki a duniya ba da an balaga banu Isra'ila fil fasadi fiha faqatalu bayan da banu Isra'ila suka yawanta barna kafirci da zub da jini da abubuwa na zalunci suka yawa to sai Allah ya turo wannan sarki Buktu Nassar ya yaki garin waqatalam qitalan fashin ya kashe su kisa da ya kazanta wasa bazarariyahum ya kama ƴaƴayensu wa kharraba albalad garin kuma ya rusa shi dama sunnar Allah kenan in mutanen kirki sun butulce sun sun kama barna ba su ainihin gode wa Allah akan baiwar addini da daukaka ta rayuwa da ya ba su ba suka yawanta barna ba su karbe gargadin Allah subhanahu wata'ala ba to Allah sai ya turo wanda yake su sharri sai ya ladabtar da su abin da ya faru kenan akan su suma banu Isra'il sun yawanta fasadi sai Allah ta'ala ya tunkudo bukta nasar ya zo ya rusa gari to bayan rushewar garin ne shi wannan bawan Allah ya zo wucewa to ya kala sai ya ce ya kala almaru muta'ajjiban shi mai wucewar sai faɗa yana ban yana mamaki anna yuhyi hazihi Allah ba'da mautiha ta yaya ubangiji zai raya ko da yaya Allah zai raya wannan gari bayan mutuwarsa iske zaman da ƙudurci ta'ala domin ganin girman ikon Allah maɗaukin sarki ya ce kai anya yadda ko yaya Allah zai raya wannan gari kai banda ikon Allah ya wannan garin zai rayu ana magana da yake in banda ikon Allah yaya wannan gari yadda ya rushe hakan babu mutanen ya zai iya dawowa yana mamakin wannan fa mata wallahu ma ta'am to shine Allah ta'ala ya matar da shi shekara ɗari. suma ba asahu sannan ya tashe shi ahyahu ya rayar da shi li yuriyahu kayfiyata zalika don Allah ya nuna masa yadda hakan zai faru dan wato abin da yake mamakin to ya ganshi rayal ayn yadda Allah ta'ala zai raya mamacin in kafiri ne ya tambaya yace yace ta yaya Allah zai raya wannan kaga ya kore to an nuna masa dahir in kuma mumini ne to an ƙara masa yaƙini kan abin da ya yarda da shi kamar da zai zo gaba annabi ibrahim alayhi salam ya roki a nuna masa yadda Allah ta'ala ke raya ko zai raya mamata ya aka gwada masa aikace ƙala ta'ala Allah ta'ala sai ce masa kam labista shekaru nawa ka zauna a nan ƙala labista yau mana ba da yau sai ya ce na zauna wuni ɗaya ne ko sashen yini bayan shekara ɗari da ya zauna bayan ya mutu ɗin bayan an karɓi ransa mai ata amin shekara ɗari yana matacce amma sannan sai Allah ta'ala ya rayar da shi don ya nuna masa yadda zai raya mamata Allah ta'ala ya tambaye shi ta wasadar mala'iku, kamar yadda malaman tafsiri suka ce, Kam labista shekara nawa ka zauna, ƙala sai ce labistu yau man ba da yau, na zauna wuni ɗaya ne ko sashen yin, ya na huna ma'awalan na hari domin ya yi baccin mutuwar a farkon yini ne, fakobi da sai a karɓi wato ransa, ya kwanta sai a karɓi ransa da safe, ko huya inda gurubi kuma sai aka farko da shi aka farko aka rayar da shi lokacin da magariba za ta yi fa zanna annahu yawm annahu yawmun nawm to sai ya zaton cewa ai wannan ranar da ya kwanta din ce ya dauka yammacin wannan safiyar da ya kwanta ne bai san shekaru 100 da suka wuce a tsakani ba kala sai ya ce masa bal labista mai ta'ani a ba wuni ba wuni ɗaya ko sashin yini ba a ka zauna tsawon shekaru 100 bayan ka kwanta an fanzur ila ta'amika ka duba abincin naka yayin itace na marmari da ka taho da su wa sharabika da abin shanka suna nan lam yatasanna ba su rube ba eh lam yatagayyar ma dole zaman ba su canza ba tare da tsawon zamani wannan kaga ikon Allah wanzur ila himarika ka duba jakinka kuma kaifa huwa yanda yake shi kuma da Allah ta'ala bai so ya kyale shi har zuwa wannan lokacin a raye ba fara'ahu mayitan sai ganshi matacce wa izamuhu bidun talo da kasusuwansa sun zama farare suna sheki suna haske yace fa'alna zalika to Allah ta'ala ya sanar da shi cewa yayi haka din ya ta'alama don ka sani wala naj'alaka ayatan kuma don musanya matar da kai shekara ɗari sana a tashe ka don musanya ka zama aya alal basi akan ta da mamata aw imkani kulli shay'in aradnahu ko kuma yiwuwar duk abin da muka ga dama domin gashi jaki ya mutu ya riɓe kasusuwan sa ma san yi fari to amma shi ɗin dai ya mutu kuma aka tashe shi tamkar bai mutu ba shi bai ma ɗauka cewa ya mutu ɗin ba ‘ya'yan itacensa kuma da abin shansa waɗanda za su iya lalacewa cikin ‘yan kwana kaɗan’ amma Allah ya inganta su ya bar su da inganci shekara ɗari ba su canza ba. To Allah ta'ala ya ce masa wanzur ila ilal izam mun sanya ka zama aya ga mutane sannan ka duba kasusuwan jakin naka kaifanin shizuha yadda za mu motsa su yadda za mu ɗago su mu motsa su shine nun shizuha akwai kira'ar nun shiruha wato yadda za mu tashe su daga nashiru ko nushuru shi mana su hala musannan mu'anin mu lullube kasusuwan da nama wanda zara ilaiha to sai duba kasusuwan jakin nasa wa ga tarakkabat sai ya ga hauhawar kasusuwan singalalin wato wato ma'ana dai kasusuwan jakin kowane kashi sai ya koma inda gurbin sa yake yana yana gani skeleton din ya fito ya bayyana wa kusiyar laman sannan aka lullube kasusuwan da nama wani fi hafihin ruhu kuma aka busa masa rai wani hika har ya yi kuka irin na jaki shi kenan ya dawo rayuwa kenan gashi an rayar da shi an bayan an matar da shi sannan jakinsa an nuna masa shi a mace komai nasa ya lalace mamakin da yake yi a wancan alkaryar yadda Allah zai tashe ta in kuma ya karyatawan ne yanda yake karyata cewa ba yadda za a yi a rayar da alkaryatun da ta riga ta lalace to ga jakinsa ya lalace ya ɓace a ƙasa amma Allah ya tashe shi a gabansa cikin lokaci guda wallah ma ta bayyana lahu to lokacin da hakan ya bayyana a gare shi bil mushahada ya gani a zahiri ganin ido qala sai ya ce a alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir eh na sani kuma lalle na ƙara sani na sani sani na gani in mumini ne da ya sani sani na labari da aka bashi na gaskiya da ya gaskata to amma yanzu ce na sani sani na gani na zahiri domin gani ɗin ya kori ji gani shine laysa khabaru kal muayana gani a zahiri yafi abinda aka ba mutum labari ya gaskata to na tabbatar da abinda na gani zahiri inna la ala kulli shay'in qadir cewa Allah mai iko ne akan komai rashin rubewar ƴan itacen nan da abin shan nan nasu abin mamaki ne kwarai da gaske shi din kansa ya kwanta tamkar mai bacci bai rube bai komai ba Allah ya tashe shi ya farka ya dauka cewa ranar da ya kwanta din ne ma ashe wato a ranar ne ya tashi a shi shekara bayan shekara ɗari ne Allah ya tashe shi sannan wannan jakin bayan ya riɓe ya lalace ya zama ƙasa sai ƙasusuwan Allah ya nuna masa yadda zai hauhawar da ƙasusuwan har ya dawo da halittar aka busa masa rai kuma ya zama jaki yadda yake babu anin bambanci to lallai ya ƙara tabbatar masa da cewa Allah mai iko ne akan duk abin da ya so to Allah ta'ala ƙara mana ainihin imani da yaƙini
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم sannan Allah ta'ala ‘yan bata wata kissa ta uku ita ma dai da take ƙara tabbatarwa cewa Allah ta'ala mai iko ne kan duk abin da ya so na rayar da mamata ko wani wannan babu wani abu wadda sarƙaƙiyarsa za ta sa ya zama mawuyaci ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce wa iskala Ibrahim kuma ka ambata lokacin da Ibrahimu ya ce wato Ibrahimul Khalil alaihi salam ya ce rabbi ya ubangina arini kaifa tuhuyil mauta ka nuna mini yanda kake raya mamata qala sai Allah ta'ala ya ce masa awalam tu'min to shin baka ba da gaskiya bane akan iko na na rayar da mamata salahuma ilmihi bi imani bi zalika Allah ta'ala ya tambaye shi duk da ya san cewa yayi imani bi yajibahu bi ma sa'ala faya alamar sami'u na garadau domin ya amsa da abin da ya ba da amsa da shi masu ji su san menene dalilin tambayar ƙala sai ibrahim a.s. ya ce bala ya ce na yi imani na yi imani walakin sai dai sa'altuka na roƙe ka ka nuna mini yadda za ka raya mamata da yadda inna kalbi domin zuciyata ta ƙara natsuwa bil mu'ayanati al madmunati ila al istidlal da gani na ido gani na zahiri wanda za a hada shi ya zama hujja hade da dalilai da ake da su masu yawa akan tabbatar raya mamata idan ya zama anin wato gani anin ya koriji wato kuma ganin ya karfafi abinda aka ji abinda aka ji din ana da yaƙini da shi to amma ganin sai ya ƙara yaƙini ya ƙara ƙarfafa shi Allah ta'ala sai ya ce masa ƙala ya ce fafuz arba'ata min at-tayr ya ce ka ɗauki hudu daga tsuntsaye ka zaɓo hudu daga cikin tsuntsaye fasurhunna ilai ka matso da su kusa da kai ka duba su da kyau yadda za ka gane su ai amilhunna ai qarribhunna ka kawo su kusa da kai bil imalati ilayka li tuhaqqiqa wasafahum ka kawo su kusa da kai domin ka tabbatar da sifofin su hatta ta'lama ba'da al-ihya'i annahu lam yantaqi juz'un minha an mawdi'ihi al-awwal aslan dan ka gane cewa bayan an matar da su an rayar da su cewa ba wani bangare daga cikin su da ya canza bigire yawa daga yanda yake a farko ko gashi ɗaya ba zai canza guri ba duk bayi da suke Allah ya halitta din nan dukkanin mun nan tun daga mutum na farko da dabba da tsuntsu da komai da Allah zai rayar da su to yanda shirin gabansu yake da fatar jikinsu da gashin da ke a jikinsu da komai da komai yanda suke haka kowanne zai dawo babu wani kuskure da za a samu ko canji sabawar wani abu saboda haka ka duba su sannan wato wakaɗe hunna wato ka yanka su ka tsitsinka gabansu wa khalid lahmahunna wa rishahun ka kwaba ka gwamutsa tsakanin naman su da gashin su eh ka kwaba su sun majal ala kulli jabalin minhunna juz'an sannan ka ɗiba daga ainihin wannan garwaitar wato ka ɗora ka sanya akan kowane dutse daga duwatsun da suke kewaye da kai min hunna daga waɗannan tsatsayin dutsen wani wato yanki mana ka ɗiba kaɗan ka sa akan wancan dutse ka ɗiba kaɗan har sai ka rarraba naman da ƙasusuwan da gashin da komai a guri guri guri haka ka ajiye su karka basu mago ɗaya na nuna maka tsananin gwaninta ta Allah subhanahu wata'ala su mad'uhunna sannan ka kira su eh ka kira su ilaka zuwa gare ka yati na kasayan za su zo maka suna tafiya da gaggawa kuma ba ɓata lokaci wa alam annallah azizun hakim kuma ka sani cewa Allah mabuwayi ne la yajidu shay'un ba abin da ke gagara sa hakimin kuma gwani ne fi sun'ihi a aikin sa wa fi kulli shay haka na komai shari'a sa da kaddarar sa duka kamar halittar sa duka akwai hikima da gwaninta a ciki fa akhaza sai ya kama kila an ce dawusan ya kama ɗawinsu wa nasaran da mikiya, maguraban da hankaka wa dikan da zakara, wafa alafi da yin ma zakira, ya musu yadda aka ce ɗin, ya yanka su anin ya daddatsa anin jikinsu ya kwaɓa anin tsakanin naman da ƙasusuwan da wato gashin duka, wa amsakar rusahun na inda sai rike kawunansu a gunsa. sauran naman gangar jikin gangunan jikin sai shi ne ya watsa ya karkasa a guri-guri daban-daban wadda ahunna sai ya kira su cewa su zo fata ɗaya da cin ajizawa ila babiha to shi ne sai sassan jikunan suka yi ta tashi kowane yana zuwa ya haɗu da ɗan uwansa ɓangaren da ke kan wancan dutsen na tsuntsun da ke kan nan sai ya tafi na can ya zo haka suka yi ta tashi daga nan zuwa can har sai da suka haɗu suka haɗe ga baki ɗaya wato kowanne ɓangare sai ya je ya tarar da ɗan uwansa a duk inda yake kowanne tsuntsu sai da ya haɗu wato Allah ta'ala ya tattaro jikunansu suka haɗu guri guda suka koma yadda suke sun ma'agbalar ila ru'usiya sannan bayan jikinsu ya haɗu daga kan duwatsun daban-daban sun haɗe wato sun haɗu a junansu sannan sai suka taho zuwa ga kawunansu suka taho zuwa ga kawunansu da shi annabi Ibrahim alayhis salam yake rike da su kawunan suka zo suka ainihin wato suka haɗe da jikunan sai suka tsuntsayen sun tashi yadda suke to wa hadha huwa sirru allazi ya'lu ala takwin al-bashari idrab wannan shine wani sirri na ikon Allah wanda halittar dan adam zai iya riskar yaya hakan ta faru wani abu ne na Allah kawai subhanahu wataala ba wanda zai iya ce maka saboda gwanintar falsafa ko wani bincike ko wata kimiyya ya ce zai gane yadda wannan abu ya faru sha'ani ne na Allah subhanahu wata'ala Allah shi ya san sha'anin rai kamar da yace wai salunaka anir ruh suna tambayar ka game da rai eh kullu ruhu min amri rabbi kace rai daga lamarin ubangina ne amma uditu min al-ilmi illa qalila ba ba ku wani abu daga sani face dan kadan abinda aka ba ku dangane da sani wani abu ne kaɗan. Wato, Alƙur'ani mai girma da wannan karantarwa ta sa da wannan ayoyi da ire-iren su da Ƙur'ani yana cike da wannan. Kullum yana ƙoƙarin dasa wa muminai sanin girman Allah da isar ƙudurarsa da kuma cewa yana da irada, wato ya ƙaddara komai da zai faru kuma yana da iko cikakke na gudanar da abin da ya tsara ɗin ya tabbata kamar yadda ya ce babu abin da ke gagararsa to in wannan ya zauna a kan zukatan momini ko mominai sun yarda da wannan sai dai yardar wato yaƙinin yakan bambanta kullum gwargwadon duba nassoshi na littafin Allah ko kuma duba ayoyi na zahiri da tadabburi a cikin su shike ƙara yaqinin wannan kuma shike ƙara darajar bayi a gurin Allah ta hanyar wato ƙarfin imani da suke bambanta a ciki to kullum akwai buƙatar nazartar ire-iren waɗannan nasoshi domin ƙarfafar aƙidunmu ƙarfafar imaninmu domin mu ƙara samun kusaci zuwa ga Allah ta hanyar samun yaƙini akan Allah ta'ala cewa Allah ta'ala mai iko ne akan komai ko mai hikima ne a cikin komai muna roƙon Allah ta'ala ya dawamar da mu akan tafarki madaidaici eh riko da wannan kalma alwarwatul wusta kalmar la ilaha illallah wacce ta kunshi dukkanin alkhairi na duniya da lahira Allah ya barantar da mu daga bautar ɗagutu da dukkan wani abu wanda zai kusanta mutum zuwa ga kusanta bayi zuwa ga tafarkin shedan nan za mu tsaya insha Allah darasin gaba gobe insha Allah sai mu tashi daga kan aya ta 261 na roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa cikin kusakuran kuma ya ba mu iko na aiki da abin da muka samu dacewa a ciki Allah ya fahimtar da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا توفنا مسلمين والحقنا بصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين